واسعة في ساعتها إن كان متلبسا بها أتنجى مسألتي هل يجوز تأخير الصلاة هل يجوز تأخير التوبة يا هل تمتي يجنكير التوبة يتي آه ولا يجوز أن يؤخر التوبة بهل تمتي يجنكير التوبة ولا يقول حتى يهديني الله كذا مستر muka dai muna nan muna ta daidai in Allah ya shirye mu ai za mu shiryu da ta kawai fa an wannan ni alamatu shikai yana daga cikin alamar cewa wannan mutum an wuta ne mara arziki ne sannan kuma yana da alamar cewa wannan mutumin taɓaɓɓe ne saboda kai ma za ka yi fakin fayin kai ƙoƙari ba wai kwantawa za ka yi ba sai Allah ka shirya sai Allah ya shirya da kai tashi za ka yi tsaye ka daina laifi ka saba ma zuciyarka ka saba ma shaidaninka da kake bibiya a kansa ko da yake bibiyanka sai wannan abin nan Musa yana faɗa cikin ayar cewa wa khalid nafsa wa shaytan wa atima wa inna ma ma zaka nusa fatahu kace ka saba ma shaidan ka saba ma zuciyarka idan da zuciyarka da shaidan suka nuna ka ce kai wannan abu mai kyau ne wannan abu mai kyau ne to ka wannan abu ba mai kyau bane saboda haka mai da hankali ya kuwa wa'azi da ake zuwa ake nuna ma ba don kawai mutu sururu ne kawai mu tashi ba don mu tashi kokari mu yi aiki Allah ta'ala ya taimake mu muna da malamin wanda muka riga muka aje shi shine Dr. Ayuba daga Ninyi wanda zai muna wa'azi tare da Allah ramma tare da ana nan ba a mutum ke ba. Eh, kwata zai. A, ana ramban da abba zai yi, fati zai yi, yawa. Kai wani yare suna wani yare yare. Abbati zanji, haka sunan yake? Abbati zanji, ina Allah rana Abbati zanji yake. sai da ta yi ba daga ni suna nan abbati zai yi baya nan ga wani ana zama ya fito ga yusuf muhammad niri niri to ga yusuf muhammad niri za mu haɗa shi da dr ayuba daga niri ga niri ga niri to niri sun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu a wannan gari mai albarka na Itas a wannan jiha ta Bauchi domin wa'azi na jiha tunatar da juna akan abin da ya shafi addininmu na musulunci a wannan rana ta asabar 21 ga watan rajab shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi daidai da 11 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan haɗuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara lafiya da albarka ga ainihin shugabanni wanda suke jagorantar mu a wannan sha'ani na da'awa zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Yan uwa a ɗan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zan yi a wannan guri ina so ne na tunatar da mu a takaice akan ɗaya daga cikin ko wani ɓangare daga cikin amanoni da Allah tabaraka wata'ala ya lankaya shi a wuyan da yawa daga cikinmu shine amanar wato ‘ya'ya ‘ya'ya da kuma wato mata duba da yanayi na gurɓacewar yanayi aƙidu daban-daban ‘yan fizge da ‘yan warci na ainihin wato aƙida da kuma imani wanda suke ta yada wato munanan aƙidunsu a kafafen yada labarai to lallai ko shakka babu akwai bukatuwa zuwa ga kowa ya tsare wato gidansa kowa ya tsare ƴaƴayensa domin Allahu tabaraka wata'ala zai tambayi kowa akan wato iyalansa Allahu tabaraka wata'ala yace fala nas'alanna allazina ursila ilaihim فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
الله تبارك وتعالى يتي فلنسألن الذين أرسل إليهم lallai sai mun tambayi waɗanda muka aiko da manzanni zuwa gare su wala nas'alanna al-mursalina Allah tabaaraka wa ta'ala yace lallai kuma za mu tambayi su kansu manzanni din fala nuqsanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah tabaaraka wa ta'ala yace lalle zamu ba su labari na ilimi dangane da abin da suka aiwatar a wannan rayuwa ta duniya wa ma kunna ghaibin Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba mu kasance waɗanda ban ma nan ba ya'ya ni'ima ce Allah tabaaraka wa ta'ala yake yinta bisa waɗanda ya so in ya ga dama kuma sai ya ba wa mutum wato ko maza ko mata in ya ga dama kuma wato ya gauraya mutum tsakankanin maza da mata in ya ga dama kuma ya hana wani Allah tabaraka wa ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما حياك الله الله تبارك وتعالى يتي لله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da ƙarsai duka na Allah tabaraka wa ta'ala ne shine mamallakin sammai kuma shine mamallakin ƙarsai gabaki daya sai yace yahabu liman yasha'u ya khluqu ma yasha shine wanda yake halittar abin da yaso ya halicci namiji ko mace ko dogo ko gajere ko mai kiba ko kuma sutura Allah tabaraka wa ta'ala shine mai halittar abin da yaso yahabu liman yasha'u inatha Allah tabaraka wa ta'ala shine yake biyo wanda ya so ƴaƴa mata gabaki daya wannan kuma yana daga cikin wato abinda waɗansu daga cikin mutane ba sa sha'awar a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da ƴaƴa mata wannan yana daga cikin halayya ta jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ibtuliya bi shay'in min hadhihi albanat fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi ya bashi wani adadi na waɗannan ƴaƴa mata din ya kyautata tarbiyyarsu za su zamto sanadiyar sitira wato tsakaninsu da wuta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, duk wato wanda ya ga dama sai ya bashi ‘ya'ya mata, waya habu liman ya sha'u, zukur wanda ya ga dama kuma sai ya bashi ‘ya'ya mata, wato ‘ya'ya maza, au yi zawiji humu zukuranan wa inatan, in ya ga dama kuma ya haɗa wa waɗansu da ‘ya'ya mata da kuma ‘ya'ya maza, wa ya ji aluman ya sha'u, aqima Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda ya ga dama kuma sai mai da shi bai ya haihuwa to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace ka ya azurta ka da 'ya'ya ko mazan ko matan ko duka bangarori biyu din to lalle ka sani fa Allah tabaraka wa ta'ala ya maka baiwa ya maka albarka ya maka ni'ima kuma zai tambaye ka mafi gatan da za ka yi wa ƴaƴan da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka matakin farko shine kokarin inganta aqidin wato aqidarsu yaya tsakanin su yake da mahalicci yaya suka fahimci Allah tabaaraka wa ta'ala wane ne Allah tabaaraka wa ta'ala ba su zamto sun taso cikin gurbatacciyar aqida ba Allah tabaaraka wa ta'ala ce yana ko ina ba a cewa yana sama kaga wannan ya saba wa ingantacciyar aqida ya saba wa aqidar ahlus sunna wal jamaa kana da yaro ɗan ƙanƙani ya ɗan fara iya magana to ka fara wato nusar da shi Allahu tabaraka wa ta'ala cewar shi ne Allah kuma Allahu tabaraka wa ta'ala yana sama ma'ana dai me ka inganta aqidarsa shi sa Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya cikin suratul baqara yake cewa am kuntum shuhada إذ حضر إذ حضر يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون حياك الله الله تبارك وتعالى yace am kuntum shuhada ko kuna nan a halarce ne yana nufin bakwa nan a halarce idh hadara yaqub al maut yayin da mutuwa ta halarto ma'ana ta kusantowa annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub alaihi salam da ya ga rayuwa ta ya kira ƴaƴayensa qala li banihi sai ce da 'ya'yansa, ma ta'buduna min ba'di me za ku bautatawa ne bayan mutuwa ta bayan banna duniya ma'ana ya kwankwasa su ya ji yaya aqidar su take yaya za su zamto bayan ya ya zamto ya tafi ya bar su akan ingantacciyar aqida wannan ita ce halayyar mutanen kwarai kaga annabi yaqub alaihi salam wato annabi ne daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala amma me bai yi sakaci ya kyale ba idan har annabi zai kwankwashi wato aƙidar ‘ya'yansa ya ji, to kenan min babu aula don kan ahalin sunna ne, kada ka yi sakaci, ka ce aikacin da kai kana kan daidai, to ‘ya'yanka ai za su biyo min wal ɗin da kake kai ne, a'a, ko da yaushe ya zamto kana sake tuntuɓar ka jiya ya yanayin yake ciki, saboda musamman ma wannan rayuwar da muke ciki a yanzu, ga su al'amura sun zamto wanda suka zamto, sai ya ce da ‘ya'yansa, ma ta'buduna min ba'di me za ku rika bautatawa ne bayan mutuwa ta bayan banna nan sai suka ce qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka ce za mu bautatawa Allahnka ne ubangijinka ubangijin iyayenka ubangijin annabi ibrahim ubangijin isma'il da ishaq wanda yake ilahun wahidan abun bauta guda ɗaya. Ta ce wannan za mu bautatawa. Idan aka ce bauta kuma wannan ya hada da roƙo ba wanda za ku roƙa sai Allah tabaraka wata'ala a nusar da yara cewa ba wanda ake mai da al'amura zuwa al'amura zuwa gare shi sai Allah tabaraka wata'ala yaro ya fahimci haka tun yana dan kankani sai ya tashi da ingantacciyar akida ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam sai suka amsa masa da cewar wanda za su bautatawa bayan ya bar duniya shine Allah tabaraka wa ta'ala ilahan wahidan abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu a gashi Allah tabaraka wa ta'ala muna masu miƙa wuya dukkanin al'amuranmu muna masu sallamawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala idan muka duba wannan aya ya ƴan uwa zamu ga lallai wato yana daga cikin wajibi mafi girman wajibi namba ɗaya shine kula da aƙidar yara domin Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka ka zo ka mutu kana ko kuma kana ma rayuwa a duniya kana kai kawo kana tafiya kasuwa kana tafiya ofis kana tafiya wa'azi ma a matsayinka na mai wa'azi amma kuma ka bar baya da kura wata idan lokaci yayi na lokacin da ‘yan bidiya suke ta zagayen gari idan ka ga tarin yara da matan da suke zuwa wannan zagayen kai ka san ba wai waɗanda suke mai tare da wannan aƙidar ba ne wannan yawan nasu akwai waɗanda fa musamman daga cikin mata da yawa daga ciki waɗansu za ka samu mazajensu ma suna ikirarin mai ahalus sunna ne so daga ‘yan uwa yana daga cikin wajibi wato al'amuran da suke wajibi a kanmu shine lura da ‘ya'yaye da kuma mataye. Waɗannan matayen fa su ne idan Ramadan ya yi, masallatayyar ahalin sunna, za ka samu ana tafsirin mata, to wannan tafsirin matan da ake fawa, wato wannan matan su suke cika wannan gudun tafsirin kuma. Su ne a can kuma su ne a can. Dole wato sai an lura da su, saboda su halayyarsu ta sha bambam. Shi sa Allah ya saka wa ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna wannan ƙasar ke cewa shi yana mamakin ma kai tsaye ka zo ka ce ga wata ahalus sunna sai ɗari bisa ɗari ya ce a su dai mata ka ce eh ahalus sunna ce kai shiru amma ka ce ɗari bisa ɗari babu wannan magana kawai kai dai ahalus sunna ce kawai shi kenan so daga ƴan uwa idan muka duba wannan aya zan fahimci cewa lallai magabata na ƙwarai damuwarsu shine ba me za su bar wa ‘ya'yan bayan sun bar duniya ba, me suka bar musu na gadon abin duniya ba, a'a, a wacce irin aƙida za su bar su. Idan muka duba suratul Luqman, tun daga aya ta goma sha uku har zuwa aya ta goma sha tara, za mu ga wasiya da kuma wa'azi da jan hankali da Luqman. Idan muka duba wato ko da aya ɗaya ko biyu daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iz qala luqman libani libanihi wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim ayyakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iz qala luqman libanihi libinihi ya bunayya la tushrik billah ka tuna yayin da wato luqman al-hakim yace da ɗansa yace ya kai ɗana la tushrik billah kada kai shirka da Allah tabaaraka wata'ala inna shirka la zulmun azim lalle shirka fa zalunci ce babba babu zaluncin da ya kai shirka shi sa a wata aya Allah tabaaraka wata'ala yace wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne manya-manyan wato azzalimai da ya tashi wato ɗansa wa'azi sai ya ce kada ka yarda ka haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da kowa karka haɗa shi da komai subhanahu wa ta'ala wannan shi ne mafi girman abin da za ka yi wa yaro ka dasa masa wannan a cikin zuciyarsa cewar Allah tabaraka wa ta'ala dai shi kaɗai ne ba shi da lafiya za ka kai shi kemis a masa allura ko za ka so masa magani to ka nusar da shi cewa ko ka masa tambaya ka ce Allah tabaraka wata'ala ya baka lafiya ka ce Allah ta'ala ya warkar da kai ma'ana yin haka din kana dasa masa mayar da al'amuransa zuwa ga zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana son ka saya masa wani abu sai ka ja hankalinsa to ka ce Allah ya bani ikon da sai maka ma'ana komai kana nusar da shi cewar me zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa ake mayar da al'amura wannan ita ce wato nasiha ta farko da Luqman ya fara yi wa ɗansa cewa la tushrik billah kar ka yarda ka hada Allah ka hada wani da Allah tabaraka wa ta'ala idan tunda ana gwada mun cewa yanayin lokaci idan muka tsallake ayoyi biyu daga cikin waɗannan ayoyi sai sake ce da shi wa aqimis salah
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور حياك الله سيسير يا بني يا كيانا وأقم الصلاة كي صلى كتير صلى كزمتو من تير صلى سيفارم وتسيب ɗauko yin sallah a matsayin nasiha ta biyu bayan kare dai haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da komai sai ya ce kuma wa aqimi sala ka tsayar da sallah ma'ana kenan idan muka kalli tsarin wannan wa'azi ko wannan nasiha ta Luqman ga ɗansa za mu ga cewar bayan ka yi ƙoƙarin dasa kyakkyawar aƙida a cikin zuciyar ɗanka sai kai ƙoƙari me sa masa wato san sallah bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala sallah akan lokaci sallah akan jami'i annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi yake cewa muru auladikum bi salati li sab'in yake cewa ku rika umartar ƴaƴayenku da yin sallah idan suka kai shekaru guda bakwai wadribuhum alaiha li ashrin ku da ke su idan suka ƙi yin sallah ɗin in sun kai shekaru goma. In sun kai shekaru goma, in ba su yi sallah ba ma za ku iya musu bulala, sai ya ce wa farriku bainahum fil madaji. Ku rarraba tsakankaninsu a gurin kwanciya kada ya zamto su kwanta a wato akan shimfiɗa guda ɗaya. Duka waɗannan wato yana daga cikin matakaiya da za ka bi idan ka kalli waɗannan ayoyi wanda za wato an riga an shimfiɗa su ga sunan kawai sai dai ka bi wajen tarbiyyantar da amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ta ainihin wato ƴaƴaye ita kuma tarbiyyar yara ya ku ƴan uwa wato yi wa kai ne domin maslahar ƙarshen al'amarin zai dawo kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu idan mutum ya mutu to bashi da kofar da zai yi wani aikin lada sai dai al'amura guda uku daga ciki yake cewa awwaladin salihun yad'u la ko idan yana da ɗa nagari wanda zai ke masa addu'a wannan koda yana cikin kabari zai samu lada Abu Huraira arwato na hadisi da gare shi Allah ƙara masa da yake cewa wato idan mutum yana cikin kabarinsa bayan ya mutu wani lokaci zai ga an ɗaga masa darajarsa sai ya ce ayya rabb ya ce, “Ya Ubangiji, wannan darajar me ya faru aka sake ɗaga min?” Yake cewa sai a ce, “Saboda ɗanka ya nema maka gafarar Allahun tabaraka wata'ala, idan baka tarbiyyantar da shi ba, idan baka yi ƙoƙarin cusa masa kyakkyawar aƙida ba, kana tunani idan ka mutu zai yi tunanin ya nema maka gafarar Allahun tabaraka wata'ala, ko kaɗan ba zai wannan tunanin ba. musamman ma a ce an yi rashin sa'a yana daga cikin waɗanda suke kallon suwana ma suna ba da aljanna Allah ya tsare suwana ma koda suna cikin kabari a iya zuwa kabarin su a roƙa tun da sun riga sun yi lamani to kaga idan aka samu wannan shikenan al'amura sun lalace Allah tabaraka wataala ta kare mu nasiha ta biyu sai ya ce da shi wato kai sallah nasiha ta uku sai ya ce da shi me wala tusair haddaka lin-nas yace ya kai ɗana. kada ka rika kawar da kai ga mutane kana kallon mutane kana jiji da kai kana wato girman kai karka da karkin wannan wala tamshi fil ardi marhan kada kuma ka rika tafiya wato akan ƙasa kana jiji da kai Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yuhibbu la yuhibbu kullu muqtalin fakhur Allah tabaraka wa ta'ala bayya san duk wanda yake mai jiji da kai mai kuma alfahari a nusar da yara cewar ba a san alfahari Allah tabaraka wa ta'ala idan kana alfahari baya san ka wane yana kokarin jiji da kai yana wata irin tafiya ka kira shi tun yana dan kankarin nan karka ga kamar wai ba zai gane ba shekarar sa takwas shekarar sa bakwai shekarar sa goma zai gane ka gwada masa irin wannan tafiyar da kake yi wannan jiji da kan da kake yi saboda an sai ma keke kana wulakanta abokanka ko kana kaza Allah fa baya son masu irin wannan halayya din sai yaro ya tashi cikin kaskantar da kai cikin wato kimanta al'umma da kuma kimanta sa'o'insa yan uwa yayaye wato amana ce mai gwabin gaske kamar yadda suke kuma ni'ima ce kamar yadda bayani ya gabata Allah tabaraka wa ta'ala yake ni'imta wato bayi da su idan mutum yayi kyakkyawar tarbiyya lalle ko shakka babu shi zai girbi sakamakon wannan kyakkyawar tarbiyya din yana cikin kabarinsa haka nan idan an tashi alkiyama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma mutum ya munana tarbiyyar yara kuwa lalle ko shakka babu wannan zai zamto wato abin nadama ga ainihin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan gobe da kiyama ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana halayyar mu ya ba mu ikon gyara halayyar abin da ya azurta mu da shi na wato ainihin ƴaƴaye ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara albarka a wannan ƙasa ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara albarka a wannan gari subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi